إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه أتأتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإكوة الكرام بتقوى الله عز وجل وصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعد هذه الوصيه عباد الله وردت في كتاب الله تعالى ايات بينات تدل على ان الامور تجري بقدره الله تعالى واعلموا يرعاكم الله ان الله تعالى علم الاشياء وقدرها في العزم وأنها ستقع على وفق ما قدرها سبحانه قال الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلهم بالبصر أي هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه وتعالى لذلك ومشيئته ومشيئته لها ووقوئها على حسب ما قدرها جل وعلا أيها المصلون ومراتب القدر أربعة العلم الكتابة المشيئة والتكوين سنة الله في الذين كلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضية وقوله في قصة موسى عليه السلام فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي أنه جاء موفقا لقدر الله وإرادته وقوله سبحانه وتعالى في تكوين الإنسان في رحم أمه ألم نكلوكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أي جعلنا الماء في مقرر يتمكن فيه وهو الرحم مؤجلا إلى قدر معلوم فقدرنا على ذلك التقدير فنيم القادرون نحن الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء ومربيه ومليكه وإله له وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسكيره وتقديره وكل شيء عنده بمقدار عجل كحفظ الأرزاق والإباد وآجالهم وجعل لذلك أجل المعلومة وإن من شيء إلا عندنا كذائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يكبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه وأن عنده خزائن الأشياء خزائن الأشياء من جميع الصنوف كما يشاء وكما يريد من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره قدر أجله قدر أجله ورزقه وعمله شكي أو سعيد عباد الله كان جميع الأنبياء والرسل ومن تبعهم مؤتكدين بعقيدة التوحيد الخالص الصحيح كما أوهى إليهم ربهم تبارك وتعالى والإيمان بصفة الله تعالى ومنها العلم والقدرة والإرادة والخلق كلها داخلة في التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام هنا جاء إلى قومه بأدلات وبراهين التي تدل على وحدانية الله تعالى فأجابوه قومه بقولهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأجابهم هو نوح بقوله قال إنما يأتيكم به الله إن شاء هذا هو مشيئة الله تعالى يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد يريد من الإرادة أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبو الأنبياء الثاني مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله هذا من القواعد من القواعد القدر المشيئة ستجدني إن شاء الله من الصابرين يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما وقع ما وقع بينه وبين إخوته كما صدر لنا القرآن الكريم وذهبوا أب أبويه وإخوانه إليه هم في فلسطين وهو في مصر على خزائن أرض مصر فلما زاروه وجدوه أبويه على العرش الملك ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل كرجع الهار بحقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء هذا هو من أركان القدر إن ربي لطيف لما يشاء المشيئة الله تعالى إنه هو العليم الحكيم عباد الله أي إذا أراد أمرا إذا أراد الله أمرا قيد له أسبابا ويسره وقدره إنه هو العليم بمصالح بمصالح العباد الحكيم في أقواله الحكيم هو في أقواله وأفعاله وقضائه وقدرته وما يختار وما يريد فيوسف عليه السلام كان مؤمنا أن ما جرى ويجري له ولغيره إنما هو بقضاء الله وقدرته نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أقول ما قال إن صابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiriye daga cikin bayi muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin jerin shiryun bayan sai Allah haka nan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya a samai da ƙasai haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne wanda ya turo shi da alƙur'ani da addinin musulunci a haɗe gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa na cikin addinin Allah fuskoki masu albarka wanda muke zatawa kanmu da kanmu kasancewa cikin rahamar Allah a gobe alkiyama ina yi mana nasiha ni kaina da ku akan kiyaye dokokin Allah sirran alaliya mu zamto masu bibiya da dokokin Allah masu bibiya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dukkan wata shiriya ba shiriya da ta kai shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani alkhairi fiye da alkhairin da shi manzon ya zo da shi ba wani zance mafi gaskiya kamar littafin da Allah ya turo manzon da shi shine alqur'ani kalamullahi ta'ala allati la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi bayan wannan ya uwa mu sani cewa ayoyi masu yawa bayyanannu kuma ayoyi muhkamat ba mutashabihat ba a cikin alqur'ani sun zo da nuni cewa dukkan al'amura na rayuwa wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda yake kanka da wanda yake kan waninka da wanda kake jin labari da wanda yake faruwa a gabanka da wanda ya faru a da da wanda yake faruwa a yanzu da wanda zai faru a nan gaba to duka wannan suna gudana ne bi kudratin lahi ta'ala dukkansu suna tafiya ne kan irin kaddarar da Allah ta'ala ya tsara ba wani abu duk girmansa babu wani abu kuma komin kankantarsa da zai faru Allah bai sani ba ba zai yi ba Allah ta'ala a ƙura'ani yake cewa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqa illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabithin illa fi kitabin mubin dukkan abin da ya faru hatta bishiya a jiji ɗanyen ganyenta da bushashen ganyenta hatta ƙwaya a ƙarƙashin duhun ƙasa a ɓoye to ba za su motsa ba sai da ilimin Allah kan sai Allah ya sani wannan ilimin nasa kuma ya gudana a lauhil mahfuz illa huwa illa fi kitabin mubin iyacin aka tabi a rubuce akwai dubban miliyoyin halittu da suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa baka san su ba ilimi ma bai je kansu ba akwai dubban halittu da suke rayuwa a ruwa wa'ansu a ƙarƙashin ruwan wa'ansu a sararin samaniya wanda ilimin ɗan adam bai je gun ba hatta a dandanin doron ƙasar akwai surkuki da ɗan adam bai isa ya leƙa gun ba kuma akwai halittun Allah gun suna rayuwa Allah ya san da su ya san makomarsu ya san mazaunarsu ya san tahinsu ya san faɗuwarsu ya san cinsu ya san shansu ya san jinyarsu ya san warakarsu to ina kai kuma ga ɗan adam da kake gudana a bayan ƙasa kake zuwa kake dawowa kake ƙoƙarin amsa umarnin allan da yake da ilimi gaban mai akan dukkan halittunsa gaba ɗaya to mu sani komai iya gudana ne bisa sanin allah da ƙaddarawarsa kuma allah ta'ala alimin bil ashiya kulliha allah ba abin da bai sani ba dukkan wani abu da ka sani da kake jin labari da wanda ma baka sani ba to agun Allah sananne ne ya san shi ya san makomarsa wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musawdaha kullun fi kitabin mubin komai iya gudana bisa kaddarawan Allah Allah masani ne game da komai fil azal tun tun tun tun farkon da bata da farko wa annahu sataqa ala wufiqi ma qaddaraha dukkan abubuwa suna faruwa bisa irin yadda Allah ya tsara ya kaddara duk abin da ya faru to haka Allah ya so ya faru din masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ya faru Allah ne ya so ya ganshi haka ya faru abin da Allah bai so ba zai faru ba ko ya ma dadi abin ko bai ma ba haka Allah ya so shikenan bayan da zamu yi Allah ta'ala shine mai wannan sifa ba wanda ya arawa a cikin bayi hatta annabawa ba su da wannan sifa din Allah ta'ala yake faɗi cewa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadr mu ne muka halicci komai bisa kaddarawa inji Allah ko menene dukkan wani abu mai motsi da mara motsi to agun Allah iya da ajalin musamman iya da kaddara wasu iya da lokacinsa sananne sai yake cewa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar amruna ana malamai sun ce kiyamu sa'a tashin alkiyama a gumma inji Allah ba komai bane tamkar ka bude idan ka rufe ko ka rufe idan ka bude shikenan kiyama ta tsaya musulmi ya yan uwana masu albarka wannan shine kaddarawan Allah bisa al'amura gaba daya wanda kaddararsa ta riga ya komai tun kafin Allah ya halicci komai da kuma ya halicci kaddararsa komai kafin a halicce ka dama can kaddararka tana nan hadisin imamun nawawi gashi nan anan arba'unan nawawi ya tabbatar da wannan ya jima wa kalku ahadikum fi batni ummihi ana tattara halittar ɗayan ku cikin mahaifi shi tun iya dan kwana 120 arba'in yawon nufa sun mai kunu alaka sun mamutuga sun mayur sau da ilaihi malak fayyan faku fihin ruhu fayi umaru bai arba'i kalimati bai kata bai rizikihi wa ajalihi wa amalihi wa shi na wasai wannan ita ce kaddaraka a nan za ka yi ta yawo wallahi ba ka isa ka fita daga cikinta ba duk ƙoƙarinka duk lalacinka duk masoyanka duk maƙiyanka wannan kaddaraka da cikinta ba za ka fita ba ba mai ƙoƙarin da ya isa ya fice daga ƙaddarar Allah bai isa ba ba malalacin da lalacewarsa zai hana ya ce maƙaddarar Allah kansa babu shi ka san wannan na san wannan sai ka shafa wa kanka lafiya Allah ya halicci komai ya tsara shi bisa iliminsa da ƙaddarawarsa da mashi'arsa komai agun Allah a ƙaddare ki a gurguje ki ilimin Allah ya gabace komai kuma komai zai faru a irin a tsarin da Allah yake so ya faru din agunsa da kuma siffar da Allah yake so abin ya kasance a wannan siffa din wa kitabatihi subhana da inda Allah ya tsara abin haka zai kasance haka nan da mashi'ar Allah akan komai bi hasbi ma qaddarha jalla wa subhana gurgurdan irin yadda Allah ya tsara komai mai girma da buwaya ɗan uwa malamai suna cewa maratibul qadr ko arkanul qadr ita wannan kaddara da muke magana akanta to tana da ka'idoji guda hudu wanda kowacensu daga Allah take kuma Allah ne kaddar hakan ta faru na farko akwai ilimin Allah akan komai al-ilmu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai duk abin da ya boye aka kasa gane to Allah ya san shi ilimin Allah ya ya ya kan komai da kowa ba yanayin da zaka shiga ciki wanda Allah bai san ka ba kai Allah motsin zuciyarka ma ya sani Allah ta'ala motsi wasu wasin kama wani alamatu wasu wasu bihi nafsu wasu wasin zuciyar kama Allah ya sani ba ma ka farta ka yi magana ba ƙudirinka mai ka kwana da shi mai burinka na alkairi ne ko na shiri Allah ya sani ba abin da za ka ɓoye wa Allah to kullum ka kwana da sanin wannan ban tana raka ɓuya ka yi sabo ko ka je wani gun ko ka wani banka bankanka ko karma karma ka ɓoye to a gaban Allah kake ba inda za ka je ka la malja wa la malja minhu illa ilai abu na biyu kitabatihi ba abin da zai faru dama can Allah ya rubuta shi ya kaddara dama duk abin da ya faru dama can Allah ya tsara zai faru ba sai a lokacin Allah zai kaddara a can Allah ya kaddara zai faru dama lokaci yake jira lokacin sa ne abin ya bayyana kawai sana akwai mashi'a akwai son Allah ga abin ba abin da zai faru Allah ba wai Allah iya kyamar abin faru babu shi duk abin da ya faru akwai mashi'ar Allah Allah iya son sai faru ko ya ma daɗi ko bai ma ba ko ya mun daɗi ko bai min ba inda ya faru to da sanin Allah da son Allah abin ya faru sannan kuma da takawin duk yanda abin ya tsaru to haka Allah ya so ya tsaru bai isa kaucewa tsarin da Allah ya masa to wannan sune maratibul qadr kullun ka kwana ka jaddada wannan a rayuwarka ilimin Allah ya gabace komai rubutun Allah akan abu ya faru ya gabaci komai son Allah ga abu tsarin Allah ga abu ya bugaci sunnatullahi allati fil ladina khalu min qabl haka irin tsarin Allah yake gudana kan al'ummatan da suka gabace ku wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah kaddararre ne abin kaddarawa duk wani al'amarin Allah dama can a kaddare yake kawai in ka ga bai faru ba to lokacin sa ne bai yi ba annabi Musa alaihi salam bayan abin da ya faru da shi da fir'auna da ya kashe wani ɗaya daga cikin mabiyan fir'auna bisa kuskure aka zo aka sanar da annabi musa ana neman za a kashe shi aka mai nasiha ya fice daga misra ya ke yi gudun hijira annabi musa ya tafi madiyan da ya je abin da ya faru da shi da wannan sheku madiyan ya faru har aka aura mai mace ta wadda ita zai dawo gida a hanyarsa ta dawowa sai allah yake ba shi labari falabista sinina fi ahli madina musa ka je ka zauna 'yan shekaru fa a can madaina bayan kai gudun hijira sannan sun maji ta alaƙabar sannan ka taho nan inda muka baka annabta bisa kaddara wani mun sa tayi mun sa date za ka yi gudun hijira za ka je ka yi kiwo a madaina na shekara goma za a aura mamace za ka dawo duhu zai shiga za ka nemi haske ka gano fitila ka je neman labari ko neman haske za ka je daidai to agun allah zai ma wahayi baka isa ka ƙi zuwa ba kuma ranar ba ta isa da ƙi zuwa ba shi ne sun majita ala kadar ka zo bisa tsarin da muka yi da rubutunmu da sonmu da ƙaddarawarmu da kasancewarmu a gun abin ya faru kuma haka dama muka tsara biyu sun majita ala kadar ya musa allah ce musa haka muka yi ma kuma hakan abin ya faru sannan allah ce wasu ɗana a tokali nafsi sannan muka zaɓe ka mu in ji allah iza ba an tawa kuka bi ayati ka tafi kai da ɗan'uwanka ga ayoyi na kujewa karanta fir'auna to wanda shi ne ƙaddara ka yi nan ka yi nan ka yi nan har ka je kan ƙaddarar ka ta alkairi ko ba ta alkairi ba ɗan adam da muna amfani da ayoyin alƙur'ani da wa'azin da malamai suke mana to wallahi da kullum sai mutum ya samu lokacin da zai yi kuka tsakaninsa ga Allah ya san irin haɗarin da yake tafiya a kansa dukkanin mu fa da baya muke tafiya ba da baya fasarar da baya shi ne yanzu ka san abin da zai faru in an jima balanta na gobe balanta na jibi ko ba gaba muke yi ba tafiya muke amma a makance muke idan mu a baya yake mun san bara mun san bariya mun san jiya muna da tarihi a kanmu na shekara 40-50 amma a baya yake amma gabanka mai san zai faru da baya kake tafiya to mutumin da yake irin wannan rayuwar kana da kana da damar sabon Allah ne in kana da hankali kana da damar fankama da daukan makami ka saru wani kana da damar yiwa wani shari ko kazafi in dai kana da hankali wanda takunka in ka daga kafarka kafin ka sauke baka san abin da zai faru ba akan irin wannan rayuwar muke ba amma ka ji fankama a gun mutane da cika baki da alfahari da maganganu marasa tsari marasa saiti yadda ka san an alkawaranta masa ya lokacin da yake so zai mutu wallahi in ka ji iya wani iya wani abu kai ka ce sun yi rajejeniya da Allah sai ya gama bankawarsa ya tuba ya zo mutumin girki zana zai mutu yadda ka san haka suka yi da Allah iya wannan bankawarar a lokacin in ajalinsa iya kusa da shi a lokacin zai faɗi mutu kuma shi kenan ya mutu a wani irin yanayi to wannan shi ne irin abin da Allah ke tunatar da annabi sun majita ala qadar da ya Musa sannan ka zo bisa wannan tsarin da muka yi ma wanda baka isa kaucewa tsarin ba hakanan Allah yake baya yake faɗa wa duniya dukanta gaba ɗaya yanda ya tsakaddar rayuwar kowa daga cikin mu kowa yanda Allah ya kaddar rayuwar mu yake ba mu labari cikin suratul mursalat yake cewa alam nakalukum mimma in bahir shin ba ni na halice ku ba daga ruwa mai rauni malaman luga sun ce idan aka samu a sigatul istifham ta zo cikin wannan aka samu harful jazam kamar lam gabanta akwai fi'ili mudari'i to wannan tambayar ba tambaya bace tabbatarwa ne kamar alam na sharaha laka sadrak na'am sharaha laka sadrak an fahimta alam yajidika yatiman fa'awa na'am yajidika yatiman fa'awa duk inda fi'ili mudari'i suka hadu da da da harful jazam to kaddarawa aiki abin haka ne ba tambaya Allah yake yi ba to Allah ke cewa ba mu ne muka halice ku da ruwa mai rauni ba haka ne ba wanda zai ce ba haka bane alam nakulikum mimma in mahin faj'alnahu fi qararin makin sannan Allah ya ce muka zaunar da ku a wata matabbata ita ce mahaifa kowa ya zauna iya lokacin da Allah ya so ya rayu a mahaifa shine faj'alnahu fi qararin makin sai Allah ya ce ila qadri ma'lum a guna akwai wani lokaci sananne na zaman kowa cikin mahaifar babu shi wani wata tara kama abin da ya fi faruwa wani ƙasa da haka wani sama da haka hatta sakan na ƙarshe to iyanan agun Allah a sana agun Allah ya sani wata nawa kwana nawa sakan nawa za ka yi ka fito duniya Allah ya sani shi ne alaƙi ila ƙadari ma'alu Allah ya jinjina wa kansa ya ce fa ƙadar na fa ni malƙadiru ma ƙaddara wa ɗan adam duk abin da zai yi har ya koma zuwa ga Allah Allah ya ce ma dalla da mu Allah ya yi bi kansa subhanahu wa ta'ala madalla da irin wannan aiki in ba mu ba mai irinsu a ai Allah ta'ala ya halicci ruwan halittar dan adam ya zauna ya tabbata cikin mahaifa iya lokacin da Allah ya so mu'ajjala da irin lokacin da Allah ya tsara zuwa ga wani lokaci sananne Allah ya ce faqadanna ala zalika taqdir Allah ya ce muka kaddara irin wannan kaddara kan kowa Allah yake yabawa kansa yake jinjinawa kansa Allah ta'ala yake faɗi cewa allazi lahu mulku samawati wal arda Allah shine mamallakin samai da kasai walam yattaqid walada Allah ba shi da da walam yakul lahu shirikun fil mulki Allah ba shi da wani abokin tarayya a mulkinsa wa kalaka kullu shay'in Allah shine mahallicin komai fa qaddarahu taqdira kuma Allah ya kaddara abu kaddarawa ai kullu shay'in mimma siyahu makhluq duk abinda ba Allah ba halittaccen abu ne Allah ne halicce shi marbubun kuma bawan Allah ne Allah ne yake gudanar da shi wa huwa khaliqu kulli shay'in wa murabbi Allah shine mahalicin komai kuma ubangidan kowa da kowa mamallakinsa abin bauta shi Allah abin bauta ga kowa wa huwa kullu shay'in tata qahrihi komai iya karkashin karfin Allah nazartarwa shine alqahariya yanzu wani zai tafi kafin ya je gida zai tuntube wani zai faɗi ya kare kuma dole sai ya je go wani zai je yi kaza kuma gunda zai je kaza nan wahala zai sha ko ajalinsa zai kai go kuma dole sai ya je shine alqaharu kenan me tilasta ka kai ko baka so to wannan safar Allah ce ga kowa a wata dabirihi da kuma yadda Allah ya so abin ya faru haka zai faru wa taskirihi da yadda Allah ya hore abubuwan su faru da sauki a gun wa'ansu wa'ansu da wahala wa taqdirihi da kaddarawarsa wa kulli shay'in indahu bi miqdar da abin da ka sani a gun Allah iya da kaddararsa kawai kamar yadda Allah ya kiyaye arzikin dan adam musamman ga ɗaya daga cikin fagen da mutane sun iya da kaddara harkar arziki din nan da kuke ta gani da nema da tarawa da wane ne da wane ne da abanka nan a makale nan a ɓoye nan to wancan hadisi da manzan Allah ke cewa an halicci ɗayan ku iya ɗan kwana arba'in aka masa kaza da kaza daga ciki akwai arzikinsa bai katibi rizki shi ne ma abin da ya fara zuwa a farkon lissafi tun kana ɗan wata hudu a cikin mahaifiyarka Allah ya sa mala'ika ya rubuta ma abin da za ka mallaka a duniya baka isa ka gaza wannan abin ba kuma baka isa ka wuce shi ba kowa wanda ya tara da yawa haka Allah ya rubuta masa wanda ya kaɗan ya samu haka Allah ya tsara masa mai yawa ba ƙoƙarinsa ba ne mai kaɗan ɗin ba lalacinsa ba ne ba kasalarsa ba ce wallahu ya ƙabidu wai ba su wa an so Allah ya damƙe musu wasu kuma Allah ya buɗa musu wannan siffarsa ce ka yadda da wannan bahaushe ma ya ce zafin nema ba ya kawo samu ka yarda wannan zai ƙara fito mana fili hadisin da imamun nawa ya fito da shi hadisin sai na aliyu radiyallahu anhu wata rana mazan Allah ke cewa zan ba da tuta awtsiyar raya gadan gobe zan ba da wata tuta wanda Allah zai ba da nasara a ƙarƙashin ba da wannan tuta a hannun wani mutum wanda iya san Allah da manzansa Allah da manzo suna sansa sahabai suka kwana kowa iya zaton waye wannan waye wannan suka kwana suna ta abin nan tunani waye abin zai faru a shi a lokacin sayyidina ali bin abi talib iya gida a kwance bashi da lafiya bai ma zo gumba bayan aka yi maganar da safe an zo majalisin manzon Allah kowa iya daddage ko da manzon Allah zai gano ya ce wani ne can an nitsa sai manzon Allah ce aina ali bin abi talib aka ce ina ali dan abi talib suka ce mai suka ce manzon Allah iya gida a kwance bashi da lafiya ce ku je ku tafi da shi abin akan sai faru wanda suke gun Allah bai kaddara su bane he wanda bayana to kai ma ka dau rayuwarka irin wannan duk abin da Allah ya kaddara ma wallahi ko baka nan sai an jira ka zo sai zaka same shi kowa ya da wannan sai ka samu sauki a wannan rayuwar amma duk tashin hankalinka duk banka banka duk sonka da abu in Allah bai so wallahi ba zai faru ba haka za ka ɓata wa kanka lokaci ka damu da yawa kuma abin ba zai yi ba shi ya sa sahabbai suka fi kowa samun nutsuwa a wannan duniyar sun sallama wa Allah tsarinsa kawai da abin da ya faru sun yadda daga Allah ne kawai ba su da wani kokari Allah ta lake cewa wa in min shay'in illa inda na qada'inu ba wani abu da ka sani face taskar mu taskar sa agu mu take ji Allah kai mai neman kuɗi ta hanyar haram taskar tana ga Allah kuma Allah bai ce ka nema da haram din ba mai neman mulki taskar tana ga Allah ko bai ce kai nema ta hanyar haram ba kullillahu ma malikal mulki tutul mulka man tasha taskar mulki agun Allah take taska ta dukiya agun Allah take wa in min shay'in illa indana qada'iluhu duk abin da ka sani Allah ce taskarsa tana gare mu mu muka mallake shi ka nema agun Allah take kyawar hanya in ka nema ta gurbatacciyar hanya Allah ya baka istidraji Allah ya ma ka cire banka kawai a duniya ka je lahira kuma ka shiga uku amma ka nema ta hanyar da Allah ya ce a nema amma kar ka yadda a wannan takun da kake na nema ka saba wa Allah za ka gane kuskuren ka wallahi Allah bai yadda ba bai amince ba duk neman da za ka yi ka saba masa wajen nema musamman yanzu ana kakar fara neman kujerun mukaman siyasa tsafe-tsafe binne-binne kulle-kulle sharance-sharance duk sun fara bayyana gashi a gun musulmai wanda 99% cikin musulmai yake abu kana wannan banka barkan baka sani ba za ka je lokaci ma ko ba za ka je ba za ka mutu nan da kwana 100 da kaza da ake ce za a yi zaɓin ba ba wanda yasa zai je wannan lokaci da yan takara da masu son su da masu dangwalan da waye ba wanda yasa zai je lokaci ba wanda ya sani to me za ka dami kanka za ka zama ɗan baran da wani ya tura ka yi tsafi a kan wani ka je ka kashe wani ka je ka yi wa wani shari da ƙazafi a kan wani wanda da shi har kai ba wanda ke tabba zai kai wancan lokacin musamman matasa ku yi hankali wallahi ku san ku suwaye kar ku yadda ku ɓata lahirar ku akan wa'ansu ka ɗau makami ka saru wani akan wani saboda me me yama mai daɗi a sallah ya koya ma ko tsarki ya koya ma kai ko mutum ya koya ma addini ai ba zai saka ta'addanci ba ai inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha balantana mutumin da ba bai koya ma komai game da addini da rayuwa ba amma ya saka je kai ta'addanci kawai dan zai baka 2000 kuma ku kula ku gani duka idan ana wannan tabar gazar da makamin ina yayin su ne ai suna da yayayi wa'an sun gama jami'o'i wa'an suna can suna karatun digiri na biyu suna ina za su zo su dau makami da ku anya suna can ingila da amerika ba da germany ba suna can suna karatu in ma business ne international business suke yi kasuwancin ƙasa da ƙasa suke yi in sun ga sun kai irin wannan yanayin ba kwa gani ne ku duba jerin 'yan takarkarin da suke takarkari a kujeri daban-daban a wannan ƙasar akwai 'ya'yan wa'ansu daga cikin gwamnoni sun fito takara ko kuma 'yan ta'addar ta'addar shekara 20 akwai dan gidan dan ta'addar da zai fito takara yanzu sai dai fito takara ta'addanci irin ta uban shi amma su sun mulki iyayenku kuma 'ya'yansu za su mulke ku wannan shine manufar kawai in dai har yanzu ba mu hankali ba haka ake so a yi ba ɗansu ba ƙaninsu ba ƙanin matarsu suna cin suna karatu a waje ko kuma kuna ɗaukan sanda da gariyo da adda da ƙwaya kuma yanzu sun zo sun tsaye da 'ya'yan cikinsu a wa'ansu kujeru akwai gwamnan da ya sauka yanzu ɗansa idan takarar gwamna akwai gwamna mai ci ɗansa iya takarar ref akwai gwamna mai ci ɗansa iya takarar sanata banda 'yan majalisar jihar da sauransu wanda ya ta'addanci shekara 20 akwai ɗansa da zai tsaya takarar zaɓe ya yi karatun matukuna wannan ba aya aka karanta ba hadisi ba ne hankalinka ya ma jagora ba wannan shine abin da ya kamata mu farka mu farka mu gane karka bata lahirarka akan lahirar akan duniyar wani mu sani cewa dukan al'amari agun Allah iya da sauki abu ne mai sahal yasir ba wani abin da yake da wuya agun Allah subhanahu wataala kuma iya gudanar da shi kamar yadda yaso Allah ta'ala mu sani ya bayin Allah cewa komai arziki da ajali da da aiki da shaqi ko sa'id dan wata ko dan aljanna tuni Allah ya riga ya rubuta ko kadarsa a rayuwarsa mu sani ƴan uwa dukan annabawa da manzanni duka sun cika da imani da kaddara da mabiyansu akan tauhidi duka sun yadda da komai ba zai faru ba sai da ilimin Allah da saninsa da mashi'arsa kuma wannan sifa ce ta Allah din da annabawa suka fara tabbatar mai da shi ilimin Allah da kaddarawarsa da ida da iradarsa akan komai da kowa abin kafin faruwarsa ma da kuma lokacin da zai faru Allah ta'ala kuma wannan shine asasul islam asasu dinin islam tauhidi shine foundation a cikin tsarin addinin musulunci annabi nuhu alaihi salam bayan Allah ya turo shi da sakon manzanci ya zo ya faɗa ya yi duk abin da zai yi mutanen sai suka bahi amsa da cewa ƙalo ya nuhu ƙadi jadaltana nuhu haƙiƙa wannan abin da kake faɗa jayayya kake da mu fa aka sarta jidalana kama yawaita jayayyar ma jayayya ta yi yawa fa atina bi mata iduna in kunta min sadiqin ka zo da abin da kama da kake alƙawarin cewa in ba mu imani ba akwai azaba to ka zo mana da azabar ita muke so mu gani in dai har gaskiya kake faɗa kala inna ma ya'tikum bi Allah in sha sai annabi nuhu yake cewa Allah zai zo muku da azabar amma sai ya so kun ga nan mashi'a kenan ɗaya daga cikin arkanul qadar in sha'a annabi yace duk sona da halakar da ku to halakawar ba za ta zo ba sai Allah ya so ya'tikum bi Allah in sha min al mashi'a wa ma antum bi mu'jizin ku kuma an azabar ta zo ba ku isa ku guje wa Allah ba wala yanfa'ukum nusuhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu kun ga irada ta zo in Allah yayi nufin an yuhwiyakum ya batar da ku to nasiha ta ba za ta muku amfani ba kaga mashi'a kaga irada a cikin maganar annabi Musa ne annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya wahaye yanka dan shi annabi Isma'il falamma balaga ma'ahu sa'a ya kala ya bunayya lokacin da suka fara gabatar da aikace aikace shi da dan baban yace ya dan dana ubangiji ya ce na yanka ka na gani a mafarkiyanci ne yanke ka fanzur ma za tara me ya shawararka sai ce ya abaci fa almatubar baba ka aikata umarnin da aka baka satajiduni insha Allah kaga ya sa mashi'a zaka same ni in Allah ya so ɗaya daga cikin rukunan kaddara in Allah ya so zaka same ni cikin masu haƙuri haka annabi Isma'il ya faɗa Yusuf alaihi salam shi ma bayan abin da ya faru shi da ƴan uwansa ya faru babansa ya zo da ƴan uwa sun same shi a Misra iya iya minista na aikin gona yadda ake faɗa to iyakan gadon mulki ko kujerar mulki sai uwa da uban suke gaida shi wa rafa abawahi alal arshi wa qaru lahu sujada suke mai gaisuwa wa qala ya abat sai yusuf alaihi salam ya baba haza tawilu ru'yaya wannan shine fassarar mafarkin da ya faru da nake faɗa ma inni ra'aytu ahada ashar kawkaban wa shamsu wal qamara ra'aytuhum li sajidin haza tawilu ru'yaya wancan lokacin sai yanzu Allah ya fassara mafarkin ga uwa ga baba ga baba ga ƴan uwa suna gaida annabi yusuf alaihi salam shi ne fasarar mafarkin da yi min kabul karji al'arabi haka tun kafin Allah ya tabbatar da abin ayin da ya so wa kada aha sanabi iz akhara jini min sijini hakika ubangiji na ya kyautata min da ya fito ne daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badaw ya kamu ku daga karkara min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikwati bayan shaytan ya dan shiga tsakanina da yan uwana sai annabi yusuf yake cewa inna rabbi latiful lima yasha ubangiji shine mai laddafawa wanda ya so sai ya sa mashi'a ya ce duk abin da ya faru da fito da yin daga gida da cewa kura ta cinye ni ko kirkeci da jefa ni a rijiya da fito da yin da sai da ni bawa da zama a gidan mai mulki da mun sharin ga neman mace da kai ni kurkuku da waye duka a ƙarƙashin mashi Allah suke tafiya latiful lima ya sha kuma duk ya tsallakar da ni har ya zo yau ya kawo ni wannan matsayin da masu mun tuggun da kuɗin duka kun zo a ƙarƙashina wannan laɗafawar Allah ce da yake wa wanda ya so an fahimta in Allah bai so ba da tun a rijiya na mutu da tun lokacin da ‘yan uwana suka fita da nijiji da tun na mutu a lokacin an jefa ni a rijiya an bi da duwatsu to amma Allah bai so ba har sai wannan ranar ta faru shi ne fasar ladibun lima ya sha inna huwa lalibun hakim masu ne ‘yan uwa duka wannan iya faruwa bisa kaddarawar Allah da ƙarshe Allah ta'ala yake cewa na hannu kaddarna bai da kumul mauta wa ma nahdi bimasabuqin hatta mutuwar mani ne kaddara ta tsakanin ku ba wanda yasa kuma ya gujewa mutuwa in ta zo ballanta na wani abu wanda ba mutuwa ba musan ya ƴan uwa wannan kutuba ta mu sakon da take so ta isar shi ne dukkan dan adam mu yadda mu nemi abin da zamu nema ta kyakkyawar hanya masu neman kuɗi ku nema arziki ta hanyar da Allah ya tsara masu neman mulki ku nema mulki ta hanyar da Allah ya tsara kar gaggawar son abu da maitarka ga abu ya sa kaucewa hanya ko ka kaucewa hanyar abin in rabanka ne sai ka same shi ko ba kaucewa hanyar ba in abin rabanka ne sai ka same shi wannan ga ayoyi duk sun tabbatar da wannan da kuma irin abin da Allah yake gudanar da duniya a kansa Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya jaddada mana imanin mu azukatan mu ya Allah Allah ka ba mu ikon yadda da kaddara mai daɗi kuma da daɗi Allah ka jaddada mana imanin mu a rayuwar mu ya Allah Allah mana roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala dukkan abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi ya Allah dukkan kuma abin da muke kauna na alkhairi Allah ta'ala ka haɗa mu da shi Allah karɓa mana ibadun mu Allah ka yafe mana kwasakuran mu ya Allah dukkan daidai din mu Allah ka tabbatar da mu aka kwasakuran mu Allah ta'ala ka fahimtar da mu Allah ka ba mu ikon denawa Allah ta'ala muna roƙonka wannan abubuwa da suka fara motsuwa na harkar siyasa da zaɓe Allah kai hannun mu da sanmu akan daidai Allah duk abin da ka so alkhairin shi Allah ka tabbatar da ra'ayinmu da sanmu a kansa yake Allah abinda ba alkhairi bane Allah ka dauke mu da kansa Allah kuma karka jarbe mu da faruwar sa ya Allah Allah ya kaddara mana alkhairi a rayuwar mu da gidajen mu da masallatayar mu da makarantun mu da guraben sana'ar mu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin wani hali na kuncin rayuwa wa'an suna nan ba sa samun damar cin abinci uku a kullum wani sau ɗaya wani sau biyu wani ma babu to Allah ka san dukkan wanda suke cikin wannan kunci Allah ka buɗa wa kowa Allah ka yassara wa kowa cikin al'amuran rayuwarsa ibadallah mu sani cewa Allah ta'ala ya umarci mu da takawa da kuma tsayawa akan tsoron Allah subhanahu wataala Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar umu ila salatikum